الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم ووالاهم إلى يوم تناده اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka barkanmu da arzikin halara wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu na alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata a cikin wannan masallaci na juma'a na tunawa da sheikh abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a nan cikin ƙwaryar garin azare ƙaramar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na goma sha uku kuma an sha ruwa na goma sha uku a cikin wannan wata mai alfarma wata Ramadan. Lissafin hijira ya kama shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da goma sha uku ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar. Muna karatu a cikin suratu Ibrahim alaihi salam. a karatunmu na jiya mun yi karatu cikin aya ta 27 kuma muna karanta hadithin albarra'u ibn azibin radiyallahu ta'ala anhu wanda ibn kafir ya kawo daga musnad na imamu ahmad ibn hanbal to kuma sai lokaci ya kare mana insha Allah ta'ala yau za mu karasa abin da ya rage na karatun wannan hadisi sai kuma mu ci gaba da karatun alkur'ani zuwa yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko. Gabanin nan akwai takardu, akwai takardu waɗanda aka turo na neman addu'o'i kamar yadda aka saba. Marasa lafiya, Ubangiji Allah ta'ala ka ba su lafiya. Masu bukatu damoyin rayuwa Allah maɗaukakin sarki ka shiga lamuransu ka sauƙaƙe. Masu bashi Allah ka ba su ikon biya. Waɗanda suke da bukata irin ta shiriwar ‘ya'ya, Allah maɗaukakin sarki ka shirya mana ‘ya'ya mu baki ɗaya. Masu bukatar aure Allah ka aurar da su. Masu bukatar ƙari Allah ka ƙara musu. Masu bukatar ragi Allah ka ba su haƙuri. Allah ya shiga lamuran mai biya mana bukatunmu na alkhairi duniya da lahira. Ga wani bayan Allah ya turo alkur'anai guda biyu, ya ce ga kayan yara mata guda biyu a ba wa yara mata marayu. Malam gwara suna wajen ka? Suna wajen wa? To abinci ka, sai an nemo su ba? kayan yara mata guda biyu a ba yara marayu insha Allah ta'ala suna nan amma dai tunda mun karanta mu ma za mu so mu gani ai yawa ga alqur'ani guda biyu daya a ba wa malam daya a ba wa eh ko kamar araman da aka rubuta yana roƙon addu'a kawa da sauran ‘yan uwa ta rashin lafiya da yake yawan fama da ita Allah ta'ala ya baka lafiya sannan mahaifansa Allah madaukakin sarki ko mahaifinsa yana halin jarabawa Allah ta'ala ya ba shi damacin wannan jarabawa Allah ubangiji ya kubutar da shi masu kula da kayan marayu sun ce kayan ya iso kala biyu na yara to haka muke so dama Allah ya saka da alkhairi akwai takardar da na gani an turo ɗaya daga cikin yan uwanmu da muke karatu da su anan ya roki a taya shi da addu'a ya samu kansa cikin wata jarabawa ta rashin yanci haka yake roƙon a taya shi da addu'a Allah ta'ala ya kubutar da shi ya ba shi yancinsa shi ma ya ci gaba da zuwa karatu irin yadda ya saba Allah ta'ala ya kubutar da shi Allah ya sauƙaƙe masa wahala Allah ya yassare masa rayuwa da mu baki daya wannan yake cewa dan Allah yana neman addu'a akan yana son wani to to ina ga mata ce kenan tana son wani bawan Allah amma ya ta ya san tana son sa ya ki ya fahimce ta tana neman addu'a Allah ya sa ya fahimce ta. To Allah ya sa ba ni ba ne. To kuya kuke gani, ga cewa ta ce wani bawan Allah. to kuma yanzu duk ku tare yawan ku nan ku yi addu'a to kaga ruwa da ta kama shi ba ta kama shi kenan ubangiji Allah ta'ala ya sa ya fahimce ki Allah ya daidaita tsakanin ku Allah ya baki shi ya sa alkhairi ne a gare ki yana so a ƙara masa bayani akan wannan addu'a Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات wannan addu'a addu'a ce ma'asura wacce aka same ta daga magabata wacce ta samo asali daga hadisin Ubada ibn Samit daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataba Allahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah duk wanda ya nema wa muminai gafara Allah, muminai maza da mata, to Allah zai rubuta masa lada akan kowane mumini ɗaya, lada akan kowace mumina ɗaya. Kenan idan akwai mummunai guda dubu maza, guda dubu mata waɗanda wannan addu'ar tasa ta shafa, to zai samu hasana dubu na maza zai samu hasana dubu na mata addu'a tana nufin ya Allah ka gafarta wa musulmai maza ka gafarta wa musulmai mata ka gafarta wa muminai maza ka gafarta wa muminai mata rayayyunsu da matattunsu shi wannan hadisi na albarna ubada ibn samit hadisi ne da wasu malamai suna ganin ingancinsa wasu kuma suna ganin hadisi ne mai rauni don haka akwai zantuka akan ingancinsa amma dai wannan addu'ar addu'a ce masura shahararriya daga cikin addu'o'in da aka samu daga daga magabata kuma ta yi daidai da faɗin Allah maɗaukacin sarki wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim duk wanda Allah madaukakin sarki ya taimake shi yana iya yin addu'a ga ‘yan uwansa musulmai maza da mata, baya hassada, baya ƙyashi, baya jin haushin kowa, yana roƙon Allah ya gafarta wa kowa, wannan alama ce ta yana daga cikin bayan Allah na gari waɗanda suka biyo bayan sahabbai da kyawawan ayyuka. domin Allah madaukakin sarki cewa ce wallazina ja'u min ba'di bayan ya ambaci ya ambaci sahabbai kashi biyu mutanen Makka da mutanen Madina sai ce waɗanda suka biyo bayan su kuma sai siffanta su da wannan siffar yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman suna cewa ya Allah ka gafarta mana da ƴan uwanmu da suka rigaye mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah karka sanya wato ƙyashi wa mummune a cikin zukatanmu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ubangiji mu lallai kai mai tafsasawa ne mai jin kai to kaga kenan wannan sifa ce ta mummune na kwarai shi sa duk wanda ya ɗauki addininsa shine zagin muminai addininsa shine zagin magabata na ƙwarai ya zagi sahabbai ya zagi malamai ya zagi mutanen kirki waɗanda suka suka suka tasiri a addinin al'ummar musulunci shekara da shekaru yanzu kuma ya zama shi da da zagin su yake bautawa Allah to ba shakka wannan cikin zuciyarsa akwai gilli cikin zuciyarsa akwai kunci akwai haushi irin wanda babu a zukatan musulmai na gari Allah ya kyauta wannan yake tambayar sai ita ce shin wace dabara zai yi don samun kushu'i a sallah yawan sake-sake yana yana damunsa a cikin sallah to gaskiyar magana kushu'i a cikin sallah rukuni ne daga cikin rukunan sallah duk wanda ya rasa kushu'i a cikin sallah to sallarsa ta barbarewa take yi. Za Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, sau da dama mutum yana sallah, ba shi da komai a cikin wannan sallah sai gwargwadon abin da ya hankalta. Wanda zai shagala a cikin sallah ya zama baya hankaltar abin da yake yi a cikin sallah. Sabawa da yin sallah ne ma ya sa ayyukan sallah suke yiwuwa, ba don zuciyarsa tana kan abin da yake yi ba, to wannan sallarsa ba ta da daraja ba ta da daraja kuma za za a karɓe ta ne gurgudan yadda ya watsa ta matsayin sallarsa a wajen Allah madaukakin sarki gurgudan yadda ya aikata ta ya watsa ta ya tura ta domin wasu suna yin sallah ne don kawai su yi su gama kar dai a ce ba su yi ba ba don sun damu da a karɓa ko kar a karɓa ba ba dan sun damu da ta inganci ko sai ka ka ta inganci ba wani kana gani yana sallah ka san cewa kawai wannan gaggawa yake yayi duka a ce bai yi ba shikenan wanda wannan ba ita ce zuciyar masallata ba ba ita ce zuciyar masallata ba in kun kula a musulunci yadda aka shar'anta sallah za ku ga an dabaibaye ta da zantuka da ayyuka don a tattaro hankalin mai yinka karatun fatiha dole ne shi a kowace raka'a a yi shi amma sura sai ka zaɓa wani wurin a ce ka bayyana wani wurin a ce ka asirta ruku'u tasbihinsa ba kala ɗaya ba ne ɗagowa daga ruku'u zikirinsa ba kala ɗaya ba ne zikirin sujada ba iri ba kala ɗaya ba ne zikirin zama tsakanin sujada guda biyu ba kala ɗaya ba ne ta iya kanta ba kala ɗaya ba ce kai sallama kanta ba kala ɗaya ba ce sun zo daban-daban mabambanta juna domin a nishaɗantar da kai kana yi kana canzawa kana bambantawa daga wannan gaba zuwa wannan gaba daga wannan aiki zuwa wannan aiki domin ya zama kana tattara hankalinka cikin abin da kake inda za ka saba da karatu guda ɗaya da zikiri guda ɗaya da tahiya guda ɗaya da sallama guda ɗaya ka iya yin sallar baka ɓata ba kuma baka san mai kai ba to irin wannan sallar kuma mai ita bai daɗe yana yi bai ga amfanin sallah a gare shi ba bai ga tasirin sallah a cikin zuciyarsa to duk mai yin sallah ya tuna faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu idan ɗayan ku fa ya miƙe yana sallah to fa yana ganawa da ubangijinsa ne a ce kana ganawa da Allah ka kawo wannan a ranka amma ka shiga tunanin wasu basussuka ka shiga tunanin wasu takardu ka shiga tunanin wasu hidimomi wasu ɗawainiya kana ganawa da Allah tsakani da Allah idan kai haka baka kyautata wannan ganawa ba har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisi kudusi Allah madaukakin sarki ya ce na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu sai manzon Allah sallallahu sai ya karanta Fatiha da yadda bawa yake karanta Fatiha da amsar da Allah yake bayarwa alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce kaza arrahmanir rahim Allah zai ce kaza maliki yawmiddin Allah zai ce kaza haka har zuwa ghairil maghdubi alaihim walad dallin Allah madaukakin sarki kana karantawa yana baka amsa duk wanda ya san da wannan bai kamata ya dauke hankalinsa daga abin da yake yi dan haka kai ta addu'a kuma ka rika yawaita sallah a cikin jam'i jam'i kuma mai tsafta wannan zai taimaka maka wajen tara hankalinka a cikin sallah domin wala Allah idan kai kaɗai kake yin sallah kana yin ta ne ka watsa ta kawai amma in kana yin jam'i ka samu jam'i kuma mai tsafta mai kyau in Allah ya yarda kana addu'a kuma to za ka samu kanka cikin waɗanda suke iya kyautata sallah don wani za ka ga ana bayar da shi a jam'i akwai waɗanda za ka ga ana bayar da su a jam'i in kana mamu za ka ga abubuwa da yawa wani ya riga ya saba da ya fara sallah ruku'u yake sai ga yana ta zabara limamu kuma ba mai yin ruku'u da wuri bane wani ya saba da ya dago daga ruku'u tafiya sujada yake da ya dago daga ruku'u sai ga yana ta zabura zai tafi sai ya kare riga ya kare wando limami kuma yana tsaye kyam kaga ana koya masallaci kaga wannan ana koya masallaci in yayi sujada sai dinga yunkura shi kadai zai taso liman ko bai taso ba in an zauna haka haka za a ganshi yana ta zabura to kaga wannan maganinsa kenan a koya masa yadda ake sallah barakallahu fikum wannan yake cewa shin haramun ne mutum ya taɓa gemun wani kuma har haramcin hakan yana iya fidda mutum daga musulunci sannan yana neman addu'a Allah ya amsa maka addu'a ka ya baka nasara cikin jarabawarka to ba haramun ba ne wani ya taɓa gemun wani ka ji wani wace a ka san haramun haramun fa abin da Allah da manzansa suka haramta shi ne haramun abin da Allah da manzansa suka haramta shi ne haramun to ban san wani wuri da Allah da manzansa suka haramta taɓa gemun wani ba sai a zance haram ba haramun ba taɓa gemun wani halal ne sai dai idan al'ada ba ta ginu akan a taɓa ba to kar a taɓa shari'a ba ta hana ba amma idan al'ada ba ta ginu akan a taɓa ba to kar a taɓa idan kuma al'ada ta ginu akan ana iya taɓawa to a taɓa inda shari'a bata hana jama'a an gane abin da nake nufi da wannan shine kun ga mu al'adar mu ta Hausa Fulani taba genin genin wani renin wayo ka mika hannu ka taba gemun wani a wurin Hausa Fulani wannan renin wayo to kaga kenan bai kamata kai ba kar ka je ka daku ko wani abu ya biyo baya mummuna. Amma a al'adar larabawa da na gani wani abin da zai baka mamaki, Allah ya yi gaskiya, waje alnakun sha'uban waka ba'ila lita'ara. A al'adar larabawa taɓa gemu karramawa ne, Eh wani ya taɓa gemun wani karramawa ne, kuma ba sai kawai ya fi shi ba. a yaro ƙarami ma kuma wani abin mamaki da na gani a wajen larabawa idan balarabe ya kusata kun san larabawa sun fi mu zuciya fa zuciya zuciya da ma'anar zuciya in rai ya ɓaci kar ka ga balarabe idan ransa ya ɓaci amma duk yadda ransa zai ɓaci idansa ya yi ja jijiyar goshinsa ta bayyana jijiyar wuyansa ta bayyana muryarsa ta dishe saboda tsabar ɓacin rai idan aka kama gemunsa ana ja ana ofbur ya habe ofbur ya habe sai ya fara sauka sai ya fara sauka sai ya fara sauka ana taba ana ofbur ya habe قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله تيتي لا إله إلا shi kenan magana ta kare kun ga al'ada ce amma har cikin zuciya gaskiya ce da za ran mutum ya ɓata ka kama gemun kana jin masa wannan ya ce shine yana aiki da corruption commission sai aka gabatar da wani ana tuhumarsa sai suka ce za su bincike shi shi kuma sai ya kai ƙara kotu su kuma corruption commission sai suka sa ma'aikatarsu ta dakatar da salarinsa wato suspension daga baya sai muka kammala bincike muka gane ba shi da laifi kuma yanzu ya kai kimanin wata shida ba a bashi tambayar anan ita ce wannan sawa a dakatar masa da salari da suka yi sun yi laifi kuma me hukuncin su to idan sawa da kuka yi a tsayar da albashinsa tsari ne na dokar aikinku idan za ku yi bincike a kan mutum kuna tsayar da albashinsa, ko kuma yanayi ya ba ku dama idan yanayi ya hukunta a tsayar da albashinsa a tsayar kuma kuka ga yanayin ya hukunta hakan ɗin. Wannan ba ku yi laifi ba, kowa ya shekara shida ba albashi, tsarin aikin gwamnati ne haka. To, a aikin gwamnati ne, a aiki ne ya san matsala, kuma da aiki ne aka yi masa hukunci don haka duk abin da ya faru tsakaninku da shi a cikin iyakokin dokokin aiki to ba zancen an cuce shi idan kotu ta wanke shi cewa babu wannan tuhuma a kansa to wannan a hukuncin kotu ya yi firi shi kenan kuma dole a bar shi ya yi firi amma fa ba duk wanda kotu ta wanke shi bane wai har a wajen Allah ya yi firi da haka ba binciken kotu daban hanyoyin da take bi ta kammala laifi suna nan tanadaddu idan ba su cika ba to dole haka za a bar shi amma ya yi laifin ko bai yi ba wannan kuma shi da Allah don haka matuƙar kun bi tsari kun bi doka a kansa ba ku yi laifi ba amma idan ba tsari kuka bi ba doka kuka bi ba kuma wata ƙeta kuka saka a cikin abin saboda kuna da dama sai kuka yi masa haka to kun yi laifi dan ba ku yi aiki wa gwamnati ba kuma gwamnati ba ta saka ku wannan aiki ba ku kuka sa kanku kuka zalunce shi da haka ya zama zalunci sai kun nemi gafarar Allah madaukakin sarki shi ma kuma ku nemi ya ku dan kun cutar da shi matakar haka dan kun yi ne gaban kanku ba bisa doka ba wannan yake cewa shine ya rasa raka'a ta farko a sallar magariba idan zai kawo raka'a ta farkon da ya rasa zai yi karatun fatiha da sura a bayyane ko kuma karatun iya fatiha zai yi a zuciyarsa wannan mas'ala ce ta wanda ya zo shi masallaci ya samu an tsere masa a wani abu na sallah kullum abin da muke faɗa a wannan gabar shine dukkan wanda ya zo masallaci ya samu liman kuma an tsere masa da raka'a ɗaya ko da biyu ko da uku zai bi liman a yadda ya samu liman idan liman ya yi sallama zai tashi zai ciko zai ciko sallah ne ba zai rama sallah ba zai ciko sallah ne ba zai rama sallah ba an gane ko saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu abinda kuka samu ku sallata abinda ya kufce muku ku cika zaka cikawa ake to abinda zaka yi abinda ka samu liman yana yi ka dauka shine farkon sallarka da zaka same shi a raka'ar karshe to ka dauka cewa wannan ita ce raka'ar ka ta farko kai da yayin sallama to yanzu kayi raka'ar farko duk sallar da kake yi ko asuba ce ko azhar ce ko la'asar ce ko magariba ce ko isha ce tunda ka iya sallah to ka ji a ranka cewa ta biyunta za ka kawo sannan ka kawo ta ukunta sannan ka kawo ta hudunta tunda ka iya sallah ba sai na tsaya na magwarbar ba kaga kenan magariba idan ka sarraka a ƙarshe a wajen liman ce ta ƙarshe kai a wajenka ta farko ce ba ruwanka da asirrance ko fatiha zallaye ba ruwanka kai da in ka san ruku'u ma ka san raka'a ina ruwanka da yayayi don haka wannan ita ce raka'a ka ta farko yayi zaman tahiya yayi sallama da ka tashi mai magariba kan da yayi raka'a farko raka'a ta biyu yayi take kaga a bayyane fatiha da sura sai ka kawo ta biyu in ya kawo ta biyu to me zai kenan zaman tahiya sai kai tahiya idan kai tahiya saura wacce sai ta ƙarshe ta uku sai ka miƙe sai ka kawo ta ukun magariba wannan shine tsarin cikowa an gane ko amma shi wancan tsarin ramawa ba kuskure bane fahimta ce sai dai fahimta ce mara inganci eh fahimta ce amma fahimta ce mara inganci Allah ta'ala ya kara mana fahimta. Allah ramma Allah madaukakin sarki yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء Ubangiji ta'ala yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Karkashin fassarar wannan aya jiya muka dauko karatun hadisin Al-Barra ibn Azib yayin da yake ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je makabarta za a binne wani bawan Allah da ya rasu to amma lokacin da ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata gare shi je makabarta ba a riga an gama tonon kabari ba wannan yasa annabi mai tsira da amincin Allah ya zauna da sandar da ke hannunsa sai yana kwankwasa ƙasa yana fasa duwatsu yana fasa tsakon kwani da ke wannan makabarta to ƙarshe dai annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da ya ga nutsuwar bayan Allah a wannan makabarta domin albarra ibn azib yace mu ma mun zazzauna kamar kawunan mu akwai tsuntsaye saboda yadda suke cikin nutsuwa sai annabi mai tsira da amincin Allah ya ga ba abin da yafi dacewa da wannan bigire kamar wa'azi wa'azin kuma da ya danganci wannan al'amari na kabari da kuma halin da bawa yake tsintar kansa a cikin kabari bayan an binne shi to sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake ba mu labarin abinda babu wanda ya sani sai Allah mahaliccinsa sai wanda aka yi wa wahayi kamar shi alaihi salatu wassalam ya ba mu labarin yadda ake karɓar ran mumuni da kuma yadda wannan rai yake samun tarba kuma yake samun karramawa a sammai bakwai da kuma yadda Allah yake ba da umarni a dawo da wannan rai bayan an tarbe shi an karrama shi a dawo da shi zuwa gangan jikin mai wannan rai cikin kabari domin za a yi tambayoyi da kuma irin tambayoyin da kuma yadda zai yi nasara wajen amsa waɗannan tambayoyi waye ubangijin ka ce Allah menene addinin ka ce musulunci me za ka ce akan wannan wanda aka aiko yace na shaida shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daga nan sai Allah maɗaukacin sarki ya ba da umarni a turo mala'ika ya yi kururuwa ya sanar da cewa a yi masa shimfiɗa daga gidan aljanna, a yi masa sutura daga gidan aljanna, a buɗa masa kabarinsa iya ganinsa wannan duk wurin zamansa ne, sannan a huda masa hanya kwararo daga gidan aljanna, ƙamshi ya dinga tahowa, sanyi ya riƙa tahowa, sannan kuma za a arzuta shi da wani mutum mai ainihin wato can fiska mai can tufafi zai zo da fiska ta annuri ta annashuwa shi da ya ga wannan bako zai ce fiska ta fiska ce ta alheri sai ce to ni ne aikinka na alheri ayyukanka na kwarai da ka tanada a gidan duniya ni ne an turo ni ɗebe maka cewa na zama abokin hirarka abokin zamanka har zuwa lokacin da Allah zai tashi alkiyama wannan bawa idan ya ga yadda Allah maɗaukacin sarki ya karrama shi a cikin kabari sai ya yi marmarin a ce ina ma a tashi alkiyama ya shiga gidansa na aljanna da yanzu aka yi masa ake masa shimfiɗa ake nuna masa alamominsa da shi da iyalansa to har sai ya roƙi Allah maɗaukacin sarki Allah ka tashi alkiyama Allah ka tashi alkiyama ma'ana mu ji daɗi to wannan dangane da al'amarin mumini kenan to sai albarra ya ci gaba da bamu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake cewa wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya amma bawa kafiri idan ya kasance a ƙarshen rayuwar duniya wa iqbalin min al-akhirah yayin da yake dumfarar rayuwar lahira lokacin mutuwa kenan nazala ilaihi mala'ikatun minas sama'i sai mala'iku su sauko masa daga sama sudul wujuhi masu baƙaƙen fiskoki ma'ahumul masuhu tare da su akwai wani bargo mai ƙaiƙayi wa jalasu minhu maddal basar sai su zauna a wajensa amma nesa da shi thumma yaji'u malakul mauti sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo fa yajlisu inda ra'atihi sai ya zauna a daidai kansa shi fa mai mutuwa a lokacin yana ganin duk wannan hidima yana gani yana gani amma ba shi da wani iko za su zauna a nesa da shi mala'ikan mutuwa shi ma zai zo fa yajlisu inda ra'atihi sai ya zauna a daidai kansa fa yaqulu sai ya ce ayyatuha an-nafsul khabitha sai ce ya ce wannan rai mummuna ya ce wannan rai ta ƙazanta ayyatuha nafsul khabitha ya ce wannan rai mummuna ukhruji ila sakhatin min Allah fita da tsiyatsiya zuwa fushin Allah wa ghadabin da fushi qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fatafarraka fi jasadihi wannan ran sai ya rarrabe a cikin jikinsa kun ga ran mummuni zai fita kamar yadda ruwa yake fita a cikin gora amma ran kafiri saboda tsoron fita sai ya rarrabe a cikin jiki ya kake gani idan za a zaro shi ya bubbulunguna ya rarrabe bai zama irin yadda ruwa zai fita ba kenan ya kakkame ya makalkale kuma za a kulle shi a haka wa tafarraqa fi jasadihi sai ran sai rarrabe a cikin jikinsa fayantazi'uha kama yantazi fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safud min as-suf al-maghlub sai wannan mala'ika sai ya cizgo ran kamar yadda ake cizgo karangiya daga fata buzu daga fata mai gashi haka zai cizgo ran yadda ake cizgo ko ƙayar ƙarangiya ko wani ƙarfe wanda yake da wato wanda yake da marƙa da yawa ya kuma shiga cikin fata mai gashi ya riƙe in an tashi fitarwa dole tuzga za a yi a cizgo shi a fidda shi fa ya akuduha sai wannan mala'ikan mutuwa sai ya karɓura fa idan akadaha lam yad'uha fi yadihi idan ya karɓi wannan ran ba za su taɓa barin wannan rai a hannunsa ba ƙarfata aini daidai da ƙiftawar ido hatta ya ji aluha fi tilkal maso ma'aikata sai sun sanya wannan rai a cikin wannan bargo mai ƙaiƙayi maimakon wancan yadi na aljanna da aka kawo shi fari mai tsafta wannan bargo mai ƙaiƙayi a ciki za a sanya ran fa yakhruju minha ka antani ri'i jifatin wujidat ala wajhi al-ardh sai daga wannan bargo daga wannan rai sai mafi munin wari da ɗoyi da za ka ji a ban ƙasa mafi muninsa shi zai rika fita wari da ɗoyi fa ya na biha sai su haura sama da wannan rai fala ya muruna biha ala mala'i min al mala'ikati ba sa taɓa wucewa ta wajen wata rindina ta mala'iku illa qalu fa ce mala'iku sai sun ce ma hadhihi ruhul khabitha wannan ko wani irin mummunan rai aka zo da shi wa yaquluna sai su ce fulanu ibn fulani waɗanda suke ɗauke da wannan rai sai su ce wane ne dan wane bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya sai a kira sunansa da mafi munin sunan da ake gaya masa a duniya sunansa na ɗan iska da ake faɗa a duniya wannan suna za su ambata hatta yuntaha biha ila sama'i duniya ba zai gushe ba ana haurawa da shi har sai an je zuwan sama zuwa saman duniya fa yustaftahu lahu sai mala'iku da suke dauke da wannan mummunan rai sai su kwankwasa su nemi a bude saman duniya fala yuftahu lahu ba za a buɗe masa ba thumma qara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ma'aiki kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya karanta la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi qiyam cikin suratul a'raf innal ladina kafaru bi ayatina wastakbaru anha Allah yake lalle waɗanda suka kafirce da ayoyinmu suka yi girman kai suka yi ƙememe daga bin ayoyinmu Allah yake la tufattahu lahum abwabus samai ba za a buɗe musu kofofin sama ba idan an zare ransu to ba za a buɗe wa rayukan kofofin sama lokacin da za a haura ba wala yadkhuluna aljannata kuma ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta yalija aljamalu fi sammil khiyata har sai idan raƙumi zai iya kurɗawa ya shiga ta kafa allura in haka zai yiwu to su ma sa shiga aljanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya fa yaqulu Allah sai Allah ya ce uktubu kitabahu fi sijjin uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla sai Allah ya ce ku rubuta sunansa ku rubuta littafinsa a cikin sijji wani matsuguni ne a cikin wuta can ƙarshen wuta shi ne sijji kalla inna kitabal fujjari lafi sijji Allah maɗaukacin sarki zai ba da umarni wa mala'iku a sa sunansa a cikin ‘yan ƙasan wuta, ‘yan ƙarƙashin wuta, fil ardi sufla sannan a cikin ƙasa ƙarshen ƙasa, ƙasa ta bakwai, fa tutura ruhuhu tsarhan sai a wurgo wannan rai nasa wurgowa sun makara sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq dukkan wanda yayin shirka da Allah Allah yake fa ka'annama kharra min as-sama'i to kamar ya rikirkito ne daga sama fa takhtafuhu at-tayr sai tsuntsaye su rika waftan naman jikinsa su rika waftarsa aw tahwi bihi rihu fi makanin sahih ko kuma iska ta wurga shi ta yi watsi da shi wani wuri mai nisa fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi idan aka wurgo wannan rai kasa sai a mayar da wannan rai cikin jikin gaddikinsa wa yatihi malakani sai mala'iku bi su zo masa فيجلسانه sai su zaunar da shi wa yaqulani lahu man rabbuka sai su ce da shi wane ne ubangijinka fa yaqulu sai ya ce ha ha la adri sai ya bude baki yana ha ha irin na mai kokarin tunawa karshe dai sai ya ce la adri ban sani ba fa yaqulani lahu sai su ce da shi ma dinuka menene addininka fa yaqulu ha ha la adri sai ya buɗe baki kamar zai tuna ƙarshe dai sai ya ce ban sani ba fa ya kula ne lahu sai su ce da shi ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum me zaka ce dangane da wannan mutumin da aka aiko cikin ku fa ya kulu sai ce ha ha la adri sai kamar zai buɗe baki kamar zai tuna amma kuma ƙarshe sai ya ce ban sani ba fa yunadi minadi minas sama tunda bai ci jarrabawa ba sai Allah ya umarci mai kira ya kira daga sama an kazaba abdi bawana yayi ƙarya fa afrishuhu minan nari masa shimfiɗi daga shimfiɗar gidan wuta waftahu lahu baban ilan nari ku buɗe masa ƙofa zuwa gidan wuta fa yatihi min harriha wa tumuwiha sai zafinta da tiririnta sai rika shigo masa wa yaziqu alaihi qabaruhu kabarinsa sai ya kuntata a gare shi hatta takhtalifa fihi adla'uhu har sai hakarkaransa sun shiga juna sun ratsa juna idan kabarinsa ya matse sai hakarkaran sun saba da juna sun shiga juna irin yadda zaka sanya yatsunka a cikin yatsu haka saboda tsabar makara da matsa wa ya'tihi rajulun qabihul wajh sai wani mutum ya zo masa mai mummunar fiska ƙabihun siyabi mai mummunan tufafi munkinun rihi mai mummunan wari mai tsoyi wa ya kulu sai ce abshir billazi ya sai ce albishirinka yau da kayan bakin ciki albishirinka yau da abin da zai bakanta maka rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake gaya maka ita ce ranar da aka yi maka alkawari za ka taddata kuma ka taddata da ƙulu sai ya ce wa man anta sai ya ce to kai ɗin wane ne fa wajahuka wajahul ladhi fa wajahuka alwajhu yaji'u bi sharri yace fiskar ka fiska ce wacce ta zo da sharri umunan sharri fa yaqulu sai wannan mutum sai ya ce ana amaluka alkhabir ni ne aikin kan nan mummuna فيقول سيتي ربي لا تقيم الساعة تتي يا الله كرا تاشي القيامة saboda ya san idan an tashi alkiyama kashin sa ya rushe wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi hadisi ne ingantacce hadisin Al-Barra ibn Azib asalin sa yana cikin sahih Muslim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan wa'azi a makabarta riwayoyi da dama sun zo suna danganta wannan hadisi da wannan aya da muke karantawa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah mummunai waɗanda suka bi Allah to Allah yana tabbatar da harcen su da tabbataccen zance karɓaɓɓen zance a wajensa duniya da lahira zai rayu a duniya akan abin da kalmar shahada take hukuntarwa cikin yardar ubangiji sannan awwalu manazilil akhirah farkon masaukan lahira shine kabari Allah zai datar da harcansa ya dace da amsa tambayoyin da zai fuskanta shine Allah madaukakin sarki ya daukan makansa in dai mummune ne to zai tabbatar da harcansu wajen amsa wannan kalubale a cikin kabari Ubangiji Allah ka mana arzikin imani, kuma ka kashe mu akan cikakken imani, ka ba mu ikon amsa waɗannan tambayoyi. Tambayoyi ne da ka san su, ko kafirin anguwarku idan an tambaye shi waɗannan tambayoyin da iya amsawa. Ba wani inyamuri da yake kafiri ko kirista a gari ko a anguwa wanda ya saba zama a cikin musulmi da za a yi masa tambayoyin nan guda uku da iya amsa su ba. Amma za a samu wanda ya rayu a cikin musulunci, ya yi kalmar shahadar ba bai yi ba ya yi sallar ba bai yi ba ya yi azumin ba bai yi ba amma kuma sai an zo cikin kabari ya kasa amsawa saboda bai yi imani da kalmar irin imanin da Allah ya ce a yi ba domin Allah cewa ce ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yace udkhulu fi silmi kafa Allah madaukakin sarki ya yi kira ne a yi musulunci gaba ɗaya musulunci kuma a ji tsoron Allah dukkanin jin tsoron Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ittaqullaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duniyar da ka samu kanka amma kai rukun su kai narkashi da imani to ranar da aka yi ma fulo da ƙasa to daga wannan ranar duk wani abin da ya shagaltar da kai ya hana ka riko da imani ba zai kawo maka taimako ba ba zai kawo ma tallafi ba ba zai kawo maka ɗauki ba ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون الله كتم شكاد الإيمان يا الله
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
Ubangiji ta'ala ya ce, Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Allah ya ce baka ga ba ilal ladina baddalu ni'matallahi baka dubi ba zuwa ga waɗanda suka sauya suka musaya ni'imar Allah kufran kafirci wa ahallu qaumahum daral bawar suka kuma sanya mutanensu a gidan halaka jahannama ya launaha wannan gidan halakar wutar jahannama ce za su shige cikinta Allah ya ce wa bi'sal qarar kuma tir da mazauni a ce wutar jahannama Allah ka tsare Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana jan hankali kamar yadda mun karanta a baya Allah madaukakin sarki yana cewa la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد wallahi idan kun gode zan ƙara muku amma in kun kafirce kun yi butulci Allah ya ce azaba ta tana da tsanani sai Allah ya ce yanzu baka gan dubi na ban mamaki zuwa waɗanda zuwa ga waɗanda baddalu ni'matallahi kufran suka sauya ni'imar Allah kafirci ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi musu ya karrama su ya girmama su amma maimakon su yi godiya sai suka canza wannan godiyar ta koma butulci ta koma kafirci wasu malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da ni'matullahi a nan ita ce manzon Allah sallallahu alaihi yanzu Allah ya muku baiwa ya turo muku wannan manzo mai daraja zaɓaɓɓe Allah ya karrama ku da shi ya mutunta ku ya muku baiwa amma ku yi watsi da shi ku kunyata shi ku tsista masa yawo watsa masa ƙasa ku juya masa baya Allah ya muku ni'ima ya zaɓe ku ya muku baiwa amma ku canza wannan ni'ima godiyarta ya koma kafirci to irin wannan butulci irin wannan butulci sakamakon sa wutar jahannama Allah ce baka ganin wannan mutane manzo ya zo musu Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يتي الله يا بيوا مؤمنين زوان النبي صلى الله عليه وسلم بيواتي الله يا بيوا يا يا أرزكي تلن أرزكي وما سو إيماني إذ بعث فيهم رسولا يا يندي أيكو ونمنزو gawurtacce na musamman a cikinsu yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa na alqur'ani da ayoyinsa na kauniya don jan hankali wa yuzakkihim yana tsarkake su daga ƙazantar shirka da kafirci wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma yana ba su darasin ma'anonin wannan littafin kuma sannan yana musu bayani da fashin baki daga wajensa a sunnarsa wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ko da dai kafin zuwansa suna cikin bata mummuna suna cikin bata bayyananna to sai Allah ya ambaci zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama da baiwa a wani wurin Allah ta'ala ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aika ka ba face rahama da jin kai ga talikan bayi baki daya to kaga wannan kenan dukkan wanda ake cewa taliki duwa da ba Allah ba duk wanda ba Allah ba taliki halitta ce da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga masu imani har ma ga waɗanda ba su imani ba rahama ce ga abubuwa masu rai har ma ga abubuwa waɗanda ba masu rai ba rahama ce ga mummunai har ma ga mala'iku rahama ce ga farkon duniya har ta. rahama ce ga duniya rahama ce a lahira Allah maɗaukacin sarki ce ba mu aike ka ba sai don ka zama rahama da jin kai ga talakan bayi wannan ba ni'ima bace ba Allah ya ce qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubinun yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah ya ce haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da kuma wani littafi wanda yake bayyanarwa bayyananne mai bayyanarwa haske ya zo muku daga Allah wane ne wannan haske annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da haske mai haska ku daga duhun jahilci daga duhun shirka daga duhun kafirci da haka idan ka dubi waɗannan ayoyi da waɗansu hadisai irin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alam ajidkum dullalan fa adakum Allahu bi yanzu ban same ku batattu ba Allah ya shirya ku saboda ni in ka bibi irin waɗannan nassoshi lallai za ka tabbatar da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ni'ima ce amma waɗanda suka kafirce masa ba su ji kunya ba alam tara ila alladhina bajjalu ni'matallahi kufran yanzu ai muku irin wannan baiwa ai muku irin wannan ni'ima ku juya ta ta kuma butulci ku kafirce masa ku yi watsi da sunnarsa yanzu irin waɗanda ake cewa ɗan ƙala ƙato masu danganta kansu da alƙur'ani cewa su ƙur'aniyun ne ƙur'ani zalla su suke riko da shi ba ruwansu da wani aiki ko wani zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wannan ba su watsi da ma'aikin Allah ba yanzu waɗannan ba su watsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba waɗannan fa sun mayar da shi tamkar envelope ne da wasiƙa idan zallan zunzurutun zallan alƙur'ani suka karɓa a hannunsa kar ya ce komai kar ya aikata komai ba sa bukata abin da aka ba shi ya kawo iya shi za su karɓa to kamar alaƙar wasiƙa ce da envelope shi kenan envelope ne yanzu an cire wasiƙar an watsar shi ba kowa bane shi ba komai bane kin fiska ce da kafirce wa ni'imar Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallama musharri mubayyin ne shi hakim ne shi yana shar'antawa yana yin bayani kuma yana hukunci ko munaffiz ne shi ne zartaswa ne Allah ya ba shi dukkan mukamai tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya shekara ishirin da uku yana karantarwa da zantukansa da ayyukansa a ce dukka a tattara su bola ne ba za su yi amfani ba ba a bukatar su lahi wannan babu lissafi a ciki kuma ba wanda zai kaucewa karɓan saƙo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na bayanin zance ko na bayanin aiki ya ce alƙur'ani kaɗai zai riƙe kuma ya musulunci wallahi ba zai musulunci ba duk wanda ya fita daga sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to alqur'ani ma ba ruwansa da shi innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahum al-huda la yadurru Allah shay'a wa sayuhbitu a'malahum duk waɗanda suka kafirce suka hana wasu gane addinin Allah kuma suka raba gari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka raba gari da shi ba sa son sa ba sa kaunarsa ba sa karban komai a wajensa Allah ta'ala ya ce ba su cuci Allah da komai ba ba za su taba cutar da Allah ba Allah ya ce kuma aikin su zai rushe haka duk wanda ya waɗannan mutanen to mai rusheshen aiki tare da cewa kalubalen da yake gaban su yana da yawan gaske yadda suke yin musulunci kalubalen da yake gaban su yana da yawan gaske wallahi domin duk wanda ya raba alkur'ani da sunna to ba yadda za a yi kuma ya iya yin alkur'ani ba zai iya alkur'ani ba zai yi ba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama larabawa larabawan da kafin musulunci suke alwashi da waka suke cin kasuwa da waƙe masu fasaha ƙwararru amma duk da haka sai sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu fashin bakin wasu ayoyi sannan kai yanzu haka ba gidaje a Kano ko ba gidaje a zariya ko ba gidaje a wani gari ka zo ka ce wai kai ba ka bukatar wani zance ko wani aiki na manzo Allah sallama za ka iya gane alkur'ani su ammar bin yasir sai da suka zo aka yi musu fassara su abu huraira sai da suka zo aka yi musu sharhi umar dan khattab sai da aka yi masa sharhi sayyidina abubakar sai da aka masa sharhi karanta faɗin Allah maɗaukakin sarki allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani ba su gama imanin su da zalunci ba Allah ta'ala yace suna da aminci kuma su ne shiryayyu sayyidina Abubakar ya zubda hawaye yace ya ma'aikin Allah wa zai tsira a cikin wani mai imani ne wanda bai yi zalunci ba zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka ake nufi ba Abubakar in ka ɗebe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abubakar ilimi amma ga shi yanzu ya ɓata a alkur'ani manzon sallama ya ce abubakar baka gane ba ba haka bane ga abin da ake nufi kuma yanzu wani bakin da gidaje ya ce wai shi baya bukatar bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya gane alkur'ani kalla ba zai yiwu ba don haka suna cikin waɗanda suka butulcewa suka bincike ni'imar Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aiko musu alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra shin baka ga waɗanda suka sauya ni'imar Allah ta zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka mayar da ita ta zama kafirci suka kafirce masa suka juya masa baya suka watsar da bayaninsa suka watsar da aikinsa jahannama yaslaunaha wutar jahannama za su shiga wa bi'sal qarar Allah ya ce kuma tir da matsugunin mutum a ce wutar jahannama wasu malaman tafsiri suka ce ni'mat Allah anan yana nufin duk wasu ni'imomi na Allah ba iya kaɗai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi ma yana ciki da duk sauran ni'imomin wato dukkan waɗanda suka kafirce wa ni'imomin Allah ya halicce ka ya hore maka dukkan abin da zaka bukata na rayuwa da walwala don ka bauta masa amma baka bauta masa ba wannan kafirce wa ni'ima wa ma bikum min ni'matin fa min Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله duk wata ni'ima da kuke da ita kuka gani tattare da ku daga Allah kowace ni'ima ka gani duk farin cikinka duk jin daɗinka duk walwalarka duk sukuni da ka samu daga Allah wa ma bikum min ni'matin ba wata ni'ima wata za ta sami ku face fa min Allah daga Allah thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'aru sannan in kun shiga matsi gare shi kuke komawa wannan ma ni'ima ce ka shiga damuwa ma ka koma masa ya yaye maka ni'ima ce kai zazzabi ka warke ni'ima ce ka nema ka samu ni'ima ce ka damu ka fita daga damuwa ni'ima ce thumma idza kashafa ad-durra ankum sannan sai Allah ya yaye muku wannan damuwa ce idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai su kama shirka da ubangiji sai Allah ya yaye musu ne sannan su kama shirka kuma da ubangiji li yakfuru bima atainahu domin su kafirce wa ni'imar da muka ba su inji Allah Allah ya ce fatamatta'u to ku dan ji dadi ba duniya bace ba ga ta nan ai ta ishi mai hankali fasaufa ta'lamun Allah yake da sanu za ku sani Allah ka sa mu san alheri Allah ka sa mu samu alheri Allah ka jiyar da mu daɗin duniya da lahira Allah ka sanya mu amintattu a wajenka ka sanya mu cikin salihan bayi ka mana arzikin tuba kafin mutuwa idan mu mutu Allah ka karɓe mu karɓaɓɓu a wajenka cikin salihan bayi ka haɗa mu da illiyin ka haɗa mu da annabawanka da shahidai da sauran salihan bayi Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait lakal hamdu ala ma qadait wa lakal shukru ala ma atait nasaluka Allahumma min jami'i dhunubi wal khataya wa natubu ilayk إليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأيهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم